السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na sha bakwai ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya dace da yammaci na sha biyar ga watan ɗaya a wannan na na sha shida ne ko sha biyar dai sha biyar sha biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu da ɗari tara da tasa'in da takwas ya fahimta ko ko ba da nan jiya mun tsaya karshen aya ta sittin da shida wa inna lakum fil an'ami la'ibra نسقيكم مما في بطونه من بين فرق ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين يوكم ذا متاشي فرقا تستين دبكم لألتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النخيل والأعناب تتخذون منه سفرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون ومن ثمرات النخيل دجتك آئن إتاتن بدين والأعناب دكم آئن إنبي تتخذون منه سفرا akwai abin da kuke rikar dangin kayan maye da shi ku ɗauki ɗan dabino ku sanya shi ci ku jika don ya zama giya ku sha ko ku ɗauki inabi ku ɗauka ku sarrafa shi don ya zama giya ku sha wa rizqan hasana akwai kuma abin da kuke rikar arziki mai amfani yamma ko ku ci dabinin ko ku tara ku sayar inabin ko ku ci ba tare da kun tsina na ya zama giya ba ko kuma ku tara ku sayar ya zama arzikul hasan kenan wannan yana cikin kididdige ne'imomi da ubangiji ta'ala ke yi wa mutane a cikin wannan aya a cikin wannan sura tattakhuzuna min sakaran rizqan hasana inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin haka akwai aya li qaumin yaqiluna ga mutane masu hankali to wannan ɗaya daga cikin ayoyi da suka zo dangane da cikin na hukuncin giya a musulunci a da can matakin farko giya ba haramun bace ba haka amma mataki na biyu ma ba a haramta ba wannan shine matakin farko tattakuzuna minhu sakaran wa rizqan hasana mataki na biyu yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wannan mataki na biyu kenan an nuna tana da laifi tana da amfani ga mutane sai dai laifin ya fi amfanin girma duk da haka ba sai an haramta ba mataki na uku ya ayyuha alladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wannan mataki na uku kenan aka ce kar a tagiya in ya dace da lokacin sallah sai da lokacin da ba na sallah ba kamar bayan isha'i har zuwa gari ya har zuwa lokacin alfajir kenan mataki na hudu sai aka haramta ta gaba daya ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun anan duk da ba haramta ba an ce tattakizuna minhu sakaran kuna da kayan maye za ka ce wa rizqan hasana da arziki mai kyau duk da haka an yi shagudi domin ita me yasa ba ce sakaran hasanan ba wa rizqan hasanan ba za ka ce sakaran kayan maye kawai wa rizqan hasana da kuma wani arziki mai kyau shine in kun yi amfani da waɗannan yayin itacen ba ta fuskar kayan maye ba to waɗannan duk ni'imomi ne na Allah da ya kididdige mana yace inna fi zalika la'ayatan liqaumin yaqilun sai kuma Allah ya وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون وأوحى ربك إلى النحل وبنجدك يا وهي جوا بقدم جمع yace da ita an ittakhizini min aljibal buyuta kije ki gidaje a cikin duwatsu saboda rayuwar sahara ta larabawa ba su da itace da yawa ta ta masa umarni su je su saka a cikin duwatsu to wannan wahayi da Allah ya yi zuwa ga kadan juma wahayi ne na shiryasuwa wahayi ne na ilhama wahayi ne wanda ake kira al'amrul qadari ubangiji ya kaddara masa su tafi haka ba wai wahayi ne na a turo mata mala'ika ba an gane ku dan wahayi na turo mala'ika ba a yin sa sai da annabawa amma dukkan wanda ba annabi ba a masa wahayi na a turo masa mala'ika a ba shi dokoki a ba shi umarni a ba shi hani wannan sai in ya zanto ba annabi ne kun fahimta ko an istakhadhu min al-jibal buyutan wa min al-shajari aka sukan iya yin wato ainihin gidaje ce zuma min al-shajari daga cikin ƴaƴan itace wa min ma ya arsuna da kuma abin da mutane ke ginawa na soraye ko bukka in kin samu wurin da zaki fake ki yi taka diki diki saboda su mutane su amfana da wannan abu Allah ke إنكم من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون Allah ya ce sun makuli min kulli samarati sannan kuma ki ci daga dukkan ƴaƴan itace waɗanda suke masu zaƙi waɗanda suke masu ɗaci waɗanda suke ma ki ki ci kowanne kowanne da akwai wani sinadari na magani ko akwai sinadari na kayan abinci da za a samu a jiki sai idan kin zo kin ci kuma sai ki zo ki amansa sai mutane su ɗauki wannan abin da kika amayar kin haɗa musu ƴaƴan itace da dama wanda dama a nan sinadarin haɗa magunguna yake wanda mu ba za mu je da kanmu ba mu ɗebo wannan dan itace mu ɗebo wannan mu duba wannan mu ga a cikin sa akwai sinadarin maganin kaza mu duba wannan mu ga akwai sinadarin kayan abinci ba za mu yi wannan aikin ba sai ta faru na tayi mana idan ta tattalo sai ta zo ta tara mana wuri guda kuma kuli min kulli samarati tasliki subula rabbiki zulula ki riki tafarkin da ubangiji ya hore miki na neman abinci zululan halin kasancewar da abin gorewa gare ki ba abin da zai miki barazana ba abin da zai hana ki fita ba abin da zai hana ki yawo to wannan zululan din ko dai zanto hal ne na subul rabbiki subul din ya zanto zulula ko kuma ya zanto hal ne na ita zuma fasliki anti subul rabbiki zulula halaka kauniki muzallalatan ubangiji ya riga ya hore ki tafi ba tare da ki sawa halaka يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ubangiji ta'ala ya ce ya kwaji min batuniha yana fita daga cikin cikin ita zuma sharabun wani abin sha mukhtalifun alwanuhu mai bambanci wajen launinsa daga wani lokacin sakar zuma din ta zama farar saka wani lokacin ta zama ruwan ɗorowa wani lokacin ta zama jariya fihi shifa'un linda a cikin abin nan da ke fitowa daga cikin ta kuma akwai warkaswa ga mutane fihi wannan zamiri yana komawa ne zuwa ga sharab fihi ai fi zalika sharabi shifa'un linnas amma mujahid yace fihi ai fi alquran shifa'un linnas ce to ai lam yusbat lahu dhikrun a nan ba ba ambaci qur'ani ba ta yaya za a kawo zamiri ya koma zuwa ga abin da ambatansa bai zo ba ta ce ai zuciya na halarto shi ko da ambatansa bai zo ba kuma komin nisa lamiri na iya komawa a can baya an cewa ba an zalla alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wannan alkitab din fihi shifa'un linnas to amma wannan magana ce doguwa mu dai anan abin da za mu fahimta fihi shifa'un linnas yani fi sharabi shifa'un linnas cikin abin da jama'a take sha din nan ta fitar da shi akwai waraka ga mutane ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim wani bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cikin sa ya tsure yana gudawa dan uwansa ba da lafiya cikin sa ya tsure yana gudawa sai annabi ce je ka bashi zuma ya sha ya je bashi zuma ya sha yace gudawar ta karu annabi ce kai kuma tara masa zuma din ya sha ya sake dawowa yace kuma dai gudawa ta kare yawa annabi ce tara masa zuma ya dawo yace gudawa ta karu yace sadaqallahu wa kadhaba batnu afika yace Allah ya yi gaskiya cikin ɗan uwanka kuwa ya yi ƙarya dan Allah ce fi shi fawul linnas je ka ba shi juma da je ba shi juma sai warke to kaga ake juma tana maganin gudawa ko juma kuma tana maganin ciwon ciki haka juma kuma tana maganin nakuda an gane ku idan mata ta tana da juna biyu ta je watan haihuwa kullum da safe ta sha cokali biyu ko uku manyan cokali idan na kuma ta kama ta samu rabin kofi na shayi rabin kofi na zuma din ta ta ciya wanda ba garwaya ta da komai ba ka ba ta tuka in sha Allah za ku sauka lafiya ba tare da ta samu matsala ba da zan yi ba ku gani a tara ko ya isa to da haka ne zuma tana da fa'ida mai yawan gaske zuma dangi ne na kayan abinci in kana jin yunwa duk yadda ka cika cikin ka da ita ba za ta lalata maka jiki ba zuma kuma tana maganin mura zuma tana maganin mashaƙo in so sarrafa din nan makogarin ta je na shakewa wajen magana zuma tana magana zuma tana maganin irin tarin nan wanda yake saboda sanyi to dukkan wata cuta ta sanyi zuma tana maganin ta dukkan wata cuta wanda sanyi ne ke haifar da ita zuma na maganin ta dama annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa dama dangin kayan magani ka iya samun su cikin ababai guda uku manya manya ba wai su kadai ba amma dai waɗannan akwai magani a cikin su na farko sharbatu asar mutum ya sha zuma na biyu kuma shi ne shi sarfatu mihjan mutum a masa kaho idan jini ya kulle a jikin mutum kaho yana sa mutum ya samu rashin lafiya akwai lokacin da ciwon kai zai ta tsanani har sai an yi wa mutum kaho ya samu lafiya akwai lokacin da ciwon wuya zai tsanani sai an ma kaho ka samu lafiya duk annabi ya faɗi wannan cikin hadisi sannan ya ce wa kayyatun binar akwai kuma wato abin da yake abin nan tsakiya tsakiya idan an yi wa tsakiya da wuta ita ma wannan tana maganin rashin lafiya wani lokaci an gane ku ko yanzu a a zamanin ta akwai ai tsarin tsakiya ta zamani da bature ya kawo wanda za a gasa ta tsaf da wutar ba wancan wuta da za a sa guda ya yi zafi a sa a kan jambo don jini ya fita ba wannan kamun ce wadda suke lokal amma ta bature ya yi sabuwa duk ya gano annabi kuma ne ya faɗa kafin shi ya gano sannan annabi ce alaikum bi kifa'aini a cikin hadisin ibnu maja ibnu maja ya ruwaito shi marfu'an imam ibnu kasir ce isnaduhu jayyid an ce isnaduhu jayyid ya karbi kenan wal qabul yutliquna jayyida والصالح الثابتة والمزودة وهذه بين الصحيح والحسن يكي هو إذا سنسوك أن حديثي سيسي تيمة إسناده جيد كوف تيمة إسناده صالح كوف تيمة إسناده ثابت ko su ce isnaduhu mujawwad ko wal ɗaya daga cikin wannan hadisi ne karbabbe to sai dai sun yi sabani shin ya kai darajar alhadisu sahihu ko kuma a'a yana darajar alhadisu hasan wannan sun yi sabani a takaice dai hadisi ne karbabbe da ma kun san dangin hadisi karbabbe guda nawa ne hudu ne alhadisu sahihu da gairihi as-sahihu li zatihi al-hasan li zatihi al-hasan li ghairihi duk wanda baya shiga cikin nan ko ba karbabe bane ba a aiki da shi annabi ta alaikum bi aini kuna da magani mai warkaswa guda biyu na farko juma na biyu alqur'ani amma yaya qur'ani ke zama zuntowa warkaswa wannan sai ku duba bashi sai mun shiga cikin zurfin isra'i insha Allah wajen fadin Allah ta'ala wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un amma yanzu dai juma tana warkaswa فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون lalle a cikin abin da aka ambata akwai ayoyi li qaumin yatafakkarun ga mutanen da suke kun tuntuni
والله خلقكم ثم توفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله خلقكم أبنجدي شيئا لتيكو ma'ana ya samar da ku daga babu da san duk babu kowa a cikin mu sai Allah ya samar da mu a walam yaral insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku shay'a hal ata 'ala al insani hinun min ad-dahr lam yaku shay'an madhkura haka yi faɗawa ma wani annabi cikin annabawa kada ka lagatu ka min qablu wa lam taku shay'a na halitte ka da babu kai to shine wallahu khalaqakum Allah shi ya halitte ku da babu ku thumma yatawaffakum sannan kuma ubangiji shi zai karɓi rayukan kowa daga cikin da wanda ya yarda da wanda bai yarda ba da musulmi da wanda ba musulmi ba mutuwa dai sunanta mutuwa kuma kowa sai ya mutu wa minkum man yuraddu ila arzal al-umri daga cikin ku akwai wanda ake maishe shi zuwa ga mafi kaskancin rayuwa menene mafi kaskancin rayuwa shine waɗansu suka ce shekaru 60 waɗansu suka ce shekaru 70 waɗansu suka ce 80 waɗansu suka ce 80 abin da ya sama suka ce za ka ji wani mawaƙin jahiliya yana cewa fa in tu tatali fal hayati wa man ya'is tanami la hawla la azalaka yasami ra'aytu manaya khabta aswa'a man tushittu mithu wa man tukhti yu'ammar fa yahrabi wa man tukhti yu'ammar fa yahrabi yake cewa na gaji da rayuwa na gaji na kofa game da rayuwar gaba daya yake wa man ya'is tanami la hawlan duk wanda ya shekara tamanin a duniya la a ita dole sai ya tosa ko ana sa shi cikin mai a fitar da shi don gata shekara tamanin dai sai ya tosa don tun yana yaranta ya ci soye ya ci nama hakoran kuma sun lalace an sanya na kashi an kawo na roba an sa na ƙarfe ya ci kilishi ya har yanzu kuma sun zo za su daina aiki su ma lokacin ya riga ya wuce dole yanzu ya kosa ya daina jin ɗanɗano ɗanɗano to wannan shi ne arzalil umar in ji waɗansu malaman suka ce ga wani sai inna tamanina wa bullutuha ahwajat sam'i ila tarjumani shekara tamanin na kai yanzu ga shi ta sa kunne na sai ya nemi tafinta in ka yi magana ma ba na ji sosai da in ka mutu kusa ko sai an ce wani sai ya ce ka kaza ba kun ji zan da yake zama haka ba haka kuma wani ce ma'a tamanina asab da'afu fi jasadi وعمن يضعف رجلي واضطراب يدي إذا كتبت كتبت خط مضطرب كتبت مرتعش الكفين مرتعدي فأجب لضعف يدي أن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد وكل من يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والبدد في ثمانين سنة لكي آفى الضعف في جسدي kawai sai rauni ya zo ya mun barna a cikin gangan jikina wa amman ya za a kuri jili kawai kuna suka zo kama ba sa iya ɗaukaka wa tsirabu yadi hannuna ba na iya tsayawa wuri guda yana mai karkata idza katabtu fa qatti qatti muttarib in zan yi rubutu alqalamu mutsi ki ba iya tsayawa ka qatti murta'is al-kaffain murta'idi kai ka ce mutumin da yake karkarwa ne saboda sanyi yace fa ajab li da'ab yadi an hamliha qalaman ina lakin yanzu na rauni ko alqalmi ba na iya rikewa min ba'd haml alqana fi labbat al-asad bayan da na dauki mu na dauki mashi na je zaki ya mutu yanzu na kasa rike alqalmi wa kullu man yatamanna tula muddatihi fadawa wanda yake burin doguwar rayuwa kace da shi hadi awaqib tul al-umri wal mudadi to wannan fa shi ne karfin fuka-fuka din ga shi ta zama fik a waƙi butulil umri shi ne karfin doguwar rayuwa din wal mudadi ko dogon zamani din in an yi kuma sai an tsufa din dole don haka imam al-bukhari yayi babi ga wannan ayar yace babun wa minkum man yuraddu ila arzalil umri babi ne da zai fassara fadin Allah ta'ala wa minkum man yuraddu ila arzalil umri ba wai fassara zai ba zai kawo mana addu'a ne ya kawo hadisin Anas bin Malik annabi yake cewa a'udhu bika min al-bukhli ya Allah ina neman tsarin ka daga ruwa kar in zama marwaci wal kasali ina neman tsarin ka daga lalaci kar in zama kwantalibi wa arzali al-umri ina neman tsarin ka daga tsufa kar in kai takwas takwas annabi ya nemi tsarin wannan shi yasa sai Allah ya tsara yau yana dan shekara 63 sallallahu alaihi wa sallam a cikin shekara 63 bai kai arzalar umri ba kenan wa azabil qadari ina neman tsarin ka daga azaban qadari wa fitnatid dajjal ina neman tsarin ka daga fitnan dujal wa fitnatil mahya wal mamati ina neman tsarin ka daga fitnan rayuwa da fitnan mutuwa fitnan rayuwa shine mummunan cikawa fitnan mutuwa shine mutum ya kasa ansa tambayan kadari wadansu malan kuma sun yi wata fassara daban da wannan da a cikin dai mahallu shahidi annabi ya nemi tsari daga arzalil umri to da haka dai zance mafi inganci abinda malamai suka ce arzalil umri shine dukkan tsufan da mutum zai daina amfani ya zama kaya da ƴaƴansa da jikokinsa sun gaji inda zai mutu ba a musu abin nan sai dai a taya kamar na saboda sun gaji da to wannan koda ya kai tamanin koda bai kai ba wani za a ga ɗan shekara hamsin ne ya ta farfashe gaba ɗaya wani ɗan shekara tamanin kuma da sauran shi to sai malamai suka ce galibi duk wanda ya yi imani ya yi aiki na gari to Allah ba ya kai shi wannan arzikin al'umar din inda an yi imani an yi aiki na gari to Allah baya so zantar da mutum ya je wannan arzul umar din yayi fitsari bai sani ba ya fitar da majina yayi tsayara bai sani ba in dai an yi imani an yi aiki na gari dan haka in ka yi imani ka yi aiki na gari in kin yi imani kika yi aiki na gari sai ko mutum ya hada da wannan addu'a wa uzuka min arzul umri to shikenan sai Allah karɓar warka da imani ba tare da kawula kanta ko ka zalta ba wannan arzali umri da Allah ke mayar da mutum likai la ya'lamu ba'da ilmin sai'a dan yazo bai san komai ba ba'da ilmin bayan za yana da ilimi din ya zanto yanzu la ya'lamu sai'a bai san komai ba a wata ayar likai la ya'lamu min ba'da ilmin sai'a a nan gurin likai la ya'lamu ba'da ilmin sai'a can an ƙara min nan an goge min sai malaman balagar suka ce a nan ana magana ne a gutsutsure a jumulce إجمالا بدون تفصيل سيداتي أبوجي من دان كو أكتي والله خلقكم ثم يتوفاكم يا هل تيكو سننكم زي كسيكو daga gawa ake da haka ba sai an kawo min ba wa minkum man yatawaffa wa minkum man yurdu ila ardhil umri likay la ya'lama ba'da ilmi shay'a amma a can ku tafsil ake dogon bayani ya ayyuhan nasu in kuntum fi raybin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرهام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرجع إلى أرجل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا tun da can gurin tafsir ne ya dace a kawo min nan ko ijmal ne ya dace a goge min kowanne an ba shi inda ya dace kenan inna Allah alimun qadir lalle Allah mai sani ne sannan ko mai kudura ne take wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq فما الذين قدروا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض وبنجدي شين يفيفي تساشن كدس دساشي يفيفي توسنكو أكون وسو في الرزق تفسن أرزقي وما الذين فضلوا براد رزقهم سوءا دعك فيفيتا ba sa zamantowa masu mayar da arzikinsu alama malakat aimanuhum akan abin da hannayensu ya mallaka na kuyangi da bayi su ce ku zo mu raba arzikin daidai ku zo mu raba matan mu daidai mu raba gonakin mu daidai mu raba jarin mu daidai wani uban gida ne ke wa yaran gidansa haka ya ce ku zo mu raba dukiyoyi na da fulotai na da gonakai na wani bawa wani uban gida ne ke wa bayansa haka yace duk abin da na mallaka na kuɗi ni da ku yanzu ya zama daidai ni da ku duk wanda yake da dukiya yana fifita kansa ba ya yarda su raba daidai shi da yaron gidansa ko ba ya yarda su raba daidai shi da bawansa kamar yanzu na fadilu da wajen rike ne alamar malakar aimanuhum fa hum fihi sawa su zanto daidai wa daida su da yaran gidansu a cikin lamarin arzikinsu ya ce da wannan to me ma'ana wannan ayar ma'anar wannan aya idan ku kanku abin da kuka mallaka na dukiya da 'ya'ya da jari da gonakai ba kwa yarda ku yi raba daidai da yaran gidanku ko bayanku ta yaya Allah ya mallaki sama da kasa da abin da ke tsakaninku da abin da ke cikinsu kuma ku kudurce a cikin zuciyarku cewa wani Allah yana iya mallakar wani abu cikin abin nan mallakar Allah ku sa shi ya tarayya da Allah wajen mallakar wani abu a cikin sama ko cikin kasa yanzu ko za ku yarda a ce gidanku yaran gidanku ya ce za ku raba daidai to ta yaya za a mulkin sama da mulkin kasa da mulkin abin da ke tsakanin su kuma ku yi itikadin wani wanda ba Allah ba shi ma yana da wani bangare na mulki a ciki in ku gane wannan ayar ba ku koma kurkun ruwan وضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم خفيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين Allah ce ya buga muku misali daga cikin kawunan. Annakum mimma malakat aymanukum min shuraka fima razaqnakum yanzu ku yadda bayan ku da suke karkashin gudanarwar ku yanzu sun yi tarayya da ku cikin mulkin ku ba za ku yadda ba fa antum fihi sawa ku zama to ku da su daidai wa da cikin abin da kuka mallaka za ku yarda da wannan ba za ku yadda ba ka fi fati ka fata na muku fi fati ko an fusa kun za ku rinka shakkar su yadda kuke shakkar ƴaƴanku na cikin ku in sun taɓa wani abin ku ce za ku yi musu magana ka ce haka za ka yi shakkar yaron gidanka ko bawanka in ya taɓa wani abu na gidanka sun ba za ka yi masa magana ba ya yi tarayya da kai kamar ɗanka ya yi tarayya da kai kamar kai karan kanka zai za ku yarda da wannan to dan me suka sanya mu Allah kishiyoyi a sama ko a ƙasa wannan misali ne in kun kasance ba ka son kishiya to Allah ya fi ku rashin son kishiya ku ba ka son wani tarayya da ku cikin dukiyar ku dole sai dai roki alfarma ya roke ku in kun ga dama ku bayar komin yadda ya isa in ya zo yake kai ba mu kullum motar wani ya tafi da ita kawai ka zo kayan cewa wani ya tafi kano da motar ka wani na ce wani abokin ka sai ka lika damu to amma dai ai ina da matsayi ya kamata ko labari ya bani yanzu kana damuwa yayi tarayya da kai cikin me mallakar ka to kuma sai ka sanya ma Allah kishiya shi ne ka ka ce wani na arsawa wanda Allah bayan Allah ya san arzikin gaba ɗaya nashi ne ka ce wani na amfanarwa wanda Allah bayan kuma ka san Allah ne kaɗai mai amfanarwa ka ji tsoron wani ya cutar da kai wanda Allah kuma ka san Allah shi ke mallakar cutuswa ko amfanarwa yaya za ka sanya ma Allah kishiya kai ko ba za ka sa maka kishiya ba an gane ku to dai wannan shine ma'anan ayar mafi fitowa fili don saboda goyon bayan wannan ayar waɗansu malaman suka fassara ta da wata ma'anar daban suka ce kamar na zina sai dole da rabbi rizqin alama malakat aymanukum bai dace ba waɗanda aka fifita wato su ce za su yi ruwa wajen mayar da arzikinsu ga waɗanda suke yaran gidansu fa hum fihi sawa wato su ce za su damu don sun yi musu yi tarayya da su masu wannan fasara suka ce abinda aya take nunawa zargi ga wanda yake fifita kansa akan yaran gidansa su ma wannan suna da hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa bayi da Allah ya dora akan hannunku ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku yi sutura irin wanda kuke yi kar ku dora musu aiki sai wanda za su iya yi in kuka dora musu mai wahala kuma ku rage ku taimake su ku yi tare leburorinka na gidanka direbobi da masu buga sana'ar ruwa da masu wanke-wanke da masu ɗiban shara ka ɗora masa aikin da za su iya yi idan azumi ya zo musulman daga cikin su ka rage musu a wannan aikin su in ka tashi ɗinkin sallah yadda ka ɗinka ƴaƴanka su ma sai ka ɗinka musu mata ka ɗinka matanka da ƴaƴanka a tamfa holandis to su ma yaran aiki da irin wanke-wanke ita ma sai a kanta da a tamfa holandis yaran gidanka ka ɗinka musu shadda da wani boyal na alfahari to shi ma direban ka da mai baiwa fulawa ruwa su ma duk sai ka tsinka musu irin wannan sardar a don kun tafi idi tare haka annabi ce a faɗa maka to ya za a kenan haka annabi ce in kun ɗora masa aiki da ba su iya yi ku taimaka musu yanzu don Allah cikin wannan kalallashi zuciyarka ka ɗauki wannan hadisin ka kasa shi kashi ɗari ka yi aiki da kashi hamsin da biyar cikin ɗari ko kashi sittin. Na san zai maka wahala ka ce za ka ɗauki ɗari bisa ɗari ɗin ku to ka jarraba kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Ma'ana ka sai wa kanka yadi mai alfarma duk ɗan yadi ɗaya naira dubu to labar ka kai masa duk ɗan yadi ɗaya kuma naira ɗari uku kenan ko ɗari hudu. ko ɗari biyar ko ɗari shida ka ga dai ka fi buta kaɗin da ka ka dai kwatanta ƙawai lamu shi da hawa bilin kwatal in ba a yi ruwan sama mako ba ko yi ma a yi mana amma ce ba ruwan sama kuma babu yi yi to ya ake kenan me shuka kuma za ta amfana da shi wannan shine abin da zai tara ma lada a cikin mizanin ka ranar tashin kiyama annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dan adam na cewa dukiya ta dukiya ta yace menene dukiyarka ɗaya ne daga cikin uku abin da kaci ya kasance ka fitar da shi ta hanyar bayan gida abin da ka yi sutura yau da gobe ya zama tsumma abin da ka ciyar sai a tantance maka shi a kiyama shi ne na taɓin tabbas da wanda ka ci da wanda ka yi sutura duk ba naka bane ba yanzu a tamfar da ka sayarwa yar wanke wanken ka a gida ita ce ta ka dan ita ce za ka samu a kiyama shaidar da ka sayarwa direban ka ko yaron ka ko mai yayi ma ce fane a gida ita ce ta ka ba wanda ka ɗaura jikinka ba ta jikinka tsumma ce za ka mai ce ta tsumma waccan ko tana taskan Allah ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba abin da ke wurin ku zai kare abin da ka jefa a cikin taskar Allah shine ke wanzuwa wane ne zai yake zuciyarsa ya wannan sai mutum ya faɗa da zuciyarsa amma sai ka kace wannan sai shi ya sa ba kai wa yaran gida ba sai kai wa maliki bai kai wa yaran gida ba take maka hidima ka kula da ƴaƴanka tun suna yara ƙanana ka kace musu majina ka sare musu kafi ke musu menene ba su da kima a wurinka sai kuɗin wata kuma in ta yi laifi a yi mata bala'i in ta sa hita ta kona wani abu a yi mata balbali kamar a ce za a ɗaure daga cikin albashinta amma maroƙi ba siɗiɗi ba sadada haka kawai ka ɗauki matsutsun kuɗi ka baki a banza fa wannan in ka ji an ce banza to kuɗin da ka ba maroƙi wannan su ne banza wallahi tallahi a shaitanu ya idu kuma fatara wa ya amurkum bil fahsha wallahu ya idu kuma magfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim duk wanda ya ce maka wato wai kyauta tana talautaswa to faɗa mana mai rowar kuma da shi kuma ya dawama ba da shi ko? to sai kyauta ta goya zuwa wani kyauta ta talauta ba ta lautarwa a cikin lamarin kyauta ba ta lautarwa a cikin lamarin kyauta don ta ba da kyauta ba ta lautarwa a kowane gari Allah safiya ta yi annabi su mala'iku biyu ke sauka daga sama ɗaya daga cikin su ke Allahumma ati mumfikan khalafa addu'arsa ya Allah don mai ce da dukiyarsa mai sadaka mai taimaka a marayu mai taimaka ga jayu ya Allah mayar masa da gurbi yi ciyar da naira dubu ya je kuma yau ya fita ya samu riba dubu naira dubu kuma wannan an mayar masa da gurbi kuma wannan tana nan a kawun dinsa na lahira daya daga cikin su kuma ce Allahumma a'ti mumsikan talaka ya Allah din mai kamewa gadar masa da hasara shi ke nan sai hasara ta zo sai ka ajiye wake sai ya lalace duk ya cika da kwari sai ka ajiye alkama shinkafa ya lalace ko a yi ruwan sama ko a yi guguwa ta yage rufin kwano don su ɗinka kafin a kai farmaki komai ya lalace Allahumma afi min sukan talaka adar malaika su ta shafe ka shi yaska gani kamar lazina fuzulu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fa hum fihi sawa Allah ta fa bi ni'matillahi yajhadun yanzu ni'imar Allah suke musunta suke inkarinta ai bai kamata su yi inkarinta ba والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وبنجي تعالى يا أن تاكد ما تعين من أنفسكم دقتكم كاوننكم أكعلت ما تنكو تنفركم دقتكم بني آدم ba a yi ku mutane a yi muku matan da za ku aura daga cikin dabbobi ko daga cikin aljanu ba wa ja'ala lakum min azwajikum banina matan da Allah ya arzuta ku da su na aure kuma sai Allah ya ƙara muku ribar aure shine ku sami yaya wa hafadatan kuma ku zo har ku samu jikoki duk wannan baiwa ce ta Allah wa razaqakum min at-tayyibat sannan ubangiji ya arzuta ku daga dangin at-tayyibat الطيبات shine dukkan abinci ko abin sha wanda yake da daɗa baya cutar da hankali baya cutar da lakar jiki wannan nau'i ne masu yawa a tayyibat da Allah arzuta ku da su da haka a fabil batil yu'minuna shi mutane za su rinka yin imani ne da albatil gajiyayyu sa rinka yin imani da gunki sa rinka yin imani da wani Allah wa bi ni'matillahi hum yakfurun ya kasance sun kasa cewa ni'imar Allah ai bai dace su haka ba Ubangijin da ya halitta ku daga babu, ya halitta matan ku daga jikin ku, ya ba ku ƴaƴa, ya ba ku zuriya, har ta ku a tsaye ba. Daddaɗin iska tana saka ga ruwa, ga ciyayi, ga gonaki, ga jari, ga menene. Wannan shi ya kamata shi ne ya wajaba ku bauta masa shi kadai kar ku haɗa shi da wani. a tabil batil yanzu bayan shi ya yi muku wannan sai ku zo ku daka kuma wani ne baki ba zai muku wannan don wanda duk ba Allah ba shine al-batil zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil al-batil shine duk wanda ba Allah ba ka kudurta cewa yana iya wani abu wanda yake irin na Allah a tabil batil yu'minu bi ni'mati Allah yakfurun Allah ce wa ya'buduna min dunillahi za ka samu wasu daga cikin mutane suna bautawa wani Allah ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا wanda baya mallaka musu wani arziki daga cikin sama ko daga cikin ƙasa shay'an komin kankantarsa ba zai iya ba su ba duk wanda ba Allah ba iya mallaka maka komai ko a sama ko a ƙasa wa la yastati'un ko sun ce za su yi ba za su sami ikon yin hakan ba Allah ce fala tadribu lillahi al-amsal kar ku sanya ma Allah kishiyoyi kar ku kamanta waɗansu da Allah ku ɗauka suna iya aiki irin na Allah ko ku ba su sunaye irin na Allah ko ku ba su siffofi irin na Allah shine ma'anar fala tadribu lillahi al-amsal daidai yake da laysa kamithlihi shay daidai yake wa lam yakul lahu kufuwan ahad daidai yake da hal ta'lamu rabbuka hal hal ta'lamu lahu samiya dukkan waɗannan yana nufin karka kamanta Allah da wani ta fuskar ayyukansa ko ta fuskar sunayensa ko sifofinsa inna Allah ya'lamu shi Allah shi ne mai cikakken ilimi da sani akan komai wa antum la ta'lamuna ku ɗan adam babu abin da kuka sani sai abin da Allah ya sanace ku sai shi ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا أن يستعود الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا ga wani misali da Ubangiji ta'ala ya buga wannan misali na farko shine ya abdan mamlukan la ya kaduru ala sayyi misali ne na bawa wanda yake abin mallaka la ya kadiru ala sai ba da ikon mallakarwa kansa wani abu shi kansa mallakar ta akai ka san bawa da abin da ya mallaka bin mallakar ubangidansa ne wa man razaqnahu minna rizqan hasana da kuma wanda muka ba shi arziki kyakkyawan arziki wa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahara yana ciyarwa a sirrance yana ciyarwa a bayyane hal yasawun za su zanto matsayin su daidai a wajen Allah wannan bawa ne wannan kuma ɗa ne yana da yanci bayan can ba da komai ɗan nan yana da arziki a sakamakon arziki yana ciyar da arzikin nan wancan ko ba da komai ballanta na ya ciyar yanzu za zanto daidai to shi ne malamai suka yi sakani wannan misali da aka buga mai ke nufi abdullahi ɗan abbas ya ce za a misali ne na bawa mamuni da kafiri al'abdul mamluk allazi la yaqdiru ala shay yace shine kafiri al'abdu wanda yake rizqa rizqan hasanan fa huwa yanfiqu minhu sirran wa jahara wannan shine al-abdul mu'min bawa mu'min hal yasawun mutum zai zama daidai wajen zai zama daidai wajen Allah waɗansu malaman suka ce a'a wannan misali ne na abin da ake bauta wa din abin da kafirai suke bauta tana matalauci ne baya da komai abin da mummunai suke bauta mu shine Allah shine wanda yake mai komai yana cewa lokacin da duk yake so to da wanda yake mai komai ne mallakar komai da komai da wanda baya mallakar kowa ko komai za su zama daidai to saboda kasancewar duk kun yarda da wanda suke nan da wanda ba sa nan ma in an faɗa musu za su ce ba za su zama daidai ba dan misalin a fili yake shi sa sai su Allah ce alhamdulillah tun da misali ya fito fili ba wanda bai gane ba alhamdulillah to yabo ya tabbatar ma Allah bal aktsaruhum la ya'lamuna da rige mafiya yawan su ba su da ilimi وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أن يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم misali na biyu wa daraba Allahu matsalar rajulaini ubangiji ya buga misali na mutane guda biyu ahaduhuma abkamu daya daga cikin su daidai ne la ya kadiru ala sai wanda ke baya da iko akan yin wani abu da zai amfani kansa da shi an gane ko shine ma'ana abkam ma'ana an halitta shi daidai ko kace kurma ko kurma la ya kadiru ala sai wanda baya da iko akan wani abu wa huwa kullun ala maula shi ya zama nauyi akan ubangidansa ubangidansa ne ke masa riga ya ciyar da shi an gane ko aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair duk yadda ubangidansa ya fuskantar da shi dan ya zama mai amfani ba ya iya kawo amfani hal yasawi huwa yanzu ya wannan siffar zai daidai shi din nan wa man ya'muru bil adli da wanda yake umarni da adalci wa huwa ala siratin mustaqim kuma yana kan tafarki madaidaici za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba. To shi ne wannan misalin suka ce wannan misali na biyu shi ma kamar wancan haka suka yi maganganu waɗansu suka ce misalin mummuni ne da kafiri waɗansu suka ce a misalin abin bautar kafirai ne duk wani abin bauta da kafirai suke bauta ma kishiyar Allah wanda ba Allah ba to shi ne wanda yake abu kanu la ya saburu ala shay'in wa huwa kallun ala mawla dan za a ga mai gunki shi zai wa gunkin ɗaki shi zai ɗauka masa ɗan gadi kar yara su zo su yi wasa da shi amma kuma duk da haka ya roƙe shi kuma za ga mutane inda da suke bautar shanu shi zai kai ta kiwo shi zai kawo mata harawa ya kawo mata dusa ya mata ɗaki ya kare ta daga ruwan sama in yara za su tsokane ta ya dake su da bulala amma kuma duk da haka ya kuma ubangijinsa yu'abukum la yaqdiru ala shay'in huwa kallun ala maula bawan sa shi ke zubin lamarin sa kenan ba aina ma yuwajjihu la yati bi khair shi gunki bai da wani amfani ba abinda zai iya yawa abin nan duk wanda ba Allah ba wannan shi ne sifarta domin in ka ce yanzu ga shi da rai kana ganin sa zai zo ya mutu lokacin da wani ya dauki diga ya daina dukan kabarin sa baya iya karewa da kansa ba haka bane ba kaga aina ma yuwajjihu la yati bi khair ba zai iya karewa kansa wannan ba duk wanda ba Allah ba iya karewa kansa wata cuta ko amfani in ya kare a yanzu kana ganin shi da rai zai zo kuma ya yi barci in ma ba ƙarfi ba zai zo ba da lafiya in ba wannan ba kuma zai zo ya mutu to wanda ba iya kansa ya biya wani hal yastawi huwa man ya'mur bil adli zai daidai da wanda yake umarni da adalci mai umarni da adalci shine Allah inna Allah ya'mur bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba alladhi ya'mur bil adli shine Allah zai daidai da wanda yake umarni da adalci shine Allah wa huwa ala siratin mustaqim ubangiji kuma yana kan tafarki madaidaici menene abin nufin cewa ubangiji na tafarki madadaci ma'ana ubangiji ya tsaya don yin bayanin tafarki madadaci ta hanyar turo manzanni ta hanyar saukar da littattafai shine wa huwa ala siratal mustaqim ba wai shi yana kan tafarki madadaci ba ya jikinci nauyin bayanin tafarki madadaci can yace ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha cikin kasar annabi hudu ko sai ce inna rabbi ala siratin daidai yake da inna rabbaka labil mirsad labil mirsad ubangiji na nan a madakata fayyidi bi sayyi'ati sayyi'atan wa yajzi bil ihsani ihsanan an gane ko fayyidi al musi'a bi isa'atihi wal muhsina bi ihsani yana nan labil mirsad a madakata in kai nagari ya maka sakamako nagari in kai mummuna ya maka sakamako mummuna to shine ala siratal mustaqim anan gurin shine kuma ala siratal mustaqim a cikin suratul hud shine kuma yana da kalbil mursal
ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البشر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير ولله غيب السماوات والأرض غيب دكي تكن سميكو قسا دك واتو سنن سنوير الله في كذي وما أمر الساعة الأمر انتاشن كياما قوم بيزنو إلا كلم البصر فاتيك من كبتا والإدو أو هو أقرب وتوكوكو ما يزنتو مفي كسنتي لكي كبتا والإدو ma'ana abu ne mai sauki a wurin Allah ta'ala ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida inna Allah sami'un basir halittar ku da tayar da ku bayan mutuwar ku wannan kamar abu ne dan kankani a wurin Allah ta'ala abu ne mai sauki wannan na nuna girman kudurar ubangiji ma'ana abin da yake nufi in Allah ya ga dama yanzu kafin kiyama kafin kin tare ido sai kawai ku ga abin ya faru duk waɗannan alamomin da aka sa sai a dakatar da su tunda ba dole bane faruwar su a tashi kiyamar kafin sun tare ido idan Allah ga dama na iya yin haka kuma in ya haka ba yanda zai ce a dole sai an koma baya an cika wannan zarta na alamomi da aka sa na cewa daga cikin alamomin tashin kiyama akwai kaza akwai kaza in Allah ga dama ya fasa sai me shine wannan shine wallahi ghaibu samawati wal ardi wa ma amru sa'ati illa kalamil basar aw huwa aqrab aw nan ko dai ta zanto tana nan a babinta amma wato azzajjaj ɗaya daga cikin malaman nawa ke cewa laysat ala babiha wa huwa aqrab kenan aw bi ma'anar wawu kenan domin aw tana zuwa bi ma'anar wawu ثم قتلت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالهجارة أو هو أشد قسوة من ذات أنا أبدا أبدا تفكر ولا تطيع منهم آثما أو كفورا أي فلا تطيع منهم آثما ولا كفورا ba wai zabi aka bi ba ka ba ko ka bi asin ko ka bi kafur in ka bi kafur shi kenan in ka bi a'a duka ne aka hana ka bi wala tutin minhum asiman aw kafura bi ma'ana wala kafura an gane ku nal al khilafata aw kanat lahu qadara kama ata rabbahu musa ala al qadr kama ata rabbahu musa ala qadr ite nal al khilafata aw كانت له قدرا بمعنى نال الخلافة وكانت له قدرا من الله تعالى كما أتى ربه موسى على قدري كما يدعى الله يسوى أنه موسى فازوا على قدري أن ذلك فسأل الله سمي إن الله على كل شيء قدير للي الله وتميكم يا تنكو لإير الأب
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وبنجزي فيه فتر دكو دكتك الله يتنكم أكاد la ta'lamuna shay'an a wannan lokaci ba abin da kuka sani ba ku san gabas ba ba ku san yamma ba ba ku san fari ko baki ba wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara sai ubangiji ya sanya muku ji ya kuma sanya muku gani wal afidata ya kuma sanya muku zukata la'allakum tashkurun don ku zanto masu godiya gare shi waɗannan ababai su ne kashin bayan ni'ima a cikin gangan jikin dan adam sauran na bi musu ko waɗansu ka ta a'a an ba waɗannan ba dan ba kowanne ba saboda waɗannan su ne abubuwan da in ka yi amfani da su za ka samu imani za ka samu ilimi za ka iya kuma aiki na gari in ka tsare waɗannan daidai wa daida to lalle sauran ko ina zai iya tsaruwa duk mutumin da ya tsare idansa ba zai kalli komai ba sai na halal ya tsare ganin wato ya tsare jinsa ba zai saurari komai ba sai na halal ya tsare zuciyarsa ba abin da zai kushe mata sai alkhairi ba sharri ba hasada ba hikidu ba ganin kyashi duk mutumin da ya tsamar da wannan to sauran da ayatin li qaumin yu'minun lalle a cikin hakan akwai ayoyi li qaumin yu'minun ga mutane waɗanda suke masu imani da Allah ta'ala to wannan ayar akwai makamin siyarta a cikin surutu tabaraku ita ce wace أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن لا يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير to mun da bambanci tsakanin wannan da wannan wannan ta ce a walam yara ila tsari fawqahum ba ta ganin tsuntsaye a kanin su safatin a jere idan dangin balbela suka taho za su taho a jere idan hajjiya suka taho a jere dukkan dukkan tsuntsaye inna tuyura ala askaliha taqaw haka suke tafiya a jere wani baya shiga barkin wani wa yaqbudna in sun ga dama sai su kame kikkikan su in sun ga dama su rinka karkata shi haka an gane ko da wannan safa wadan suka ce karkada su suke wa ya kadurna wani lokacin kuma su kame ki safa lokacin da za su tashi kenan ko suna tafiya wa ya kadurna idan sun so ne za su barke sai ya daina motsi sukan nasu an gane ko sai yake ma yin su ko hunna illa rahma anan ko ta awalan yarau ila tsari musakkaratin fi jawi sama'i ko awalan yarau alam yarau ila tsari musakkaratin fi jawi sama'i ba tare da ya fayyace cewa wato suna da fanfuke ba to shi ne waɗansu malaman na wannan zamanin su cewa wannan isara ce zuwa ga jirgin sama tunda an ce a nan yarau ila tsauri musakkaratu kawai rune ta kai an gani ku can kuwa ce a lam yarau ila tsauri fawqahum fa a saman ku dan suna kusa shi ko musakkaratun fi zawin samai an hore shi a can sasannin sama ba kusa yake da kawunan mulkin ma yanzu ko na ilar rahman san ko waye kaduna sai da aka nuna fufukin sai yana da amfani sannan kuma duk da haka amfani cikin karkashin kudurar ubangiji Allahu a'lam dai in ma jirgin sama ne in ma tsuntsu ne dai duka kowanne dai yana da fufuki inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun lalle a cikin haka akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنعام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana ubangiji ta'ala ya sanya muku sakanan wurin zama mazauni kenan shine as-sakan min buyutikum daga cikin gidaje da kuke yi ko na kuminti ko na kasa ko na yanku wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan haka ubangiji ya saka ya saka muku gidaje da kuke yi min juludil an'ami daga cikin fatu na dabbobi shine tent da suke yi da fata na rakumi ko fatan shanu in aka juye su sai a sa musu mai sai su rinka laushi ta yadda idan sun sauka a masauki sai su yi buka ko su yi rumfa in sun tashi kuma sai su nannaɗe kayan su su sa a cikin sanda sai ka rataya ko ka ɗora a bayan rakumi ko ko bayan sa kana tafiya gidanka tafi da gidanka ce shine waje Allah kun yijin jilla ana mu buyutan shi wannan buyutan din da aka sanya muku min jinibul anami daga cikin kafin dabbobi tastakhifunaha kuna ɗaukar ta ba tare da nauyi ba yawma ra'anikum a ranar tafiyar ku in kun kasance matafiya wa yawma iqamatikum ko a ranar zaman ku in kun yi da zango ko in kun zauna a gida ba wani wahala to duk wannan baiwa ce dabara ce da Allah ya ba ku dan ku amfani kanku duk wannan dabara da kuka same ta kun same ta ne sakamakon as-sam'u sakamakon al-basaru sakamakon al-fu'ad da yake wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata da wannan ne kuka amfani har kuke samun waɗannan ababai wa min aswafiha amma daga cikin gashi na tumaki wa aubariha da gashi na raƙuma wa shi'ariha da gashi na awaki kuwa asasan kuka yi waɗansu tarkace naku na amfanin yau da gobe ko ku yi rigar sanyi ko ku yi hular sanyi ko ku yi wato safa ta hannu ko ta kafa an gane ko ko wannan gezar ku yi amfani ne ta ko ku yi ado da ita ta hanya ko yau ku zo ku yi kafin da wannan a sa shi ne dukkan waɗansu kayan tarkace da kuke amfani yau da gobe na gida wa mata'an kuma kuka dole da su ila hin zuwa ga wani ɗan lokaci shine zuwa mutuwar ku duk wannan Allah ne ba ku wannan basirin haka wannan duk irgijin ni'ima ne da Allah ke ya mutane cikin wannan sura shi yasa ake karanta waɗansu na karanta suratul ni'am sura da ta kunshi kididdigar ni'imomin Allah ga bayi to sai kuma yake والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم وجعل لكم سرابيل تقيكم تقيكم الحر سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تؤمنون Allah ce wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan ubangiji ta'ala ya sanya muku inuwa mimma khalaqa daga cikin irin abin da ya halitta shine itace da kuke yin inuwa da su ko duwatsu da kuke inuwa da su an gane ku wa ja'ala lakum min al-jibali aknanan kuma ubangiji ta'ala ya sanya muku damar yin dakuna min al-jibali daga cikin duwatsu aknan jam'i ne na al-kinnu al-kinnu dukkan wani kogo da za ka shiga dan ka take ruwa an gane ko shi ne ya sanya muku irin waɗannan da kuke shakatawa ko ko kake ruwa ko ku sauka a waje shi ne za lakum al-jibali aknana wa ja'a lakum sarabila wa fikum al-harba ubangiji ta'ala ya ba ku damar yin riguna sune sarabila tufafi ko riguna taqikum al-harra waɗanda suke kare ku daga farmakin zafi da za ku ji zafi da in kun sa wa sarabila taqikum ba'dakum suka ce sarabila taqikum al-harra bai ce ba wal barda kuma saboda abin da ya kare zafi zai iya kare sanyi in dai har ya kare ka jin zafi to kuma zai iya kare ka jin ne jin sanyi ma'ana ko kuma akwai sarabil tujikum harra da kuma sarabil tujikum barda amma ba sai an faɗe su mai hankali zai iya hararowa ko da ba faɗa ba wa sarabil tujikum ba'sakum ubangiji ya hore muku waɗansu rigunan kuma ta kai kuma wanda suke kare ku ba ta kun daga dukkan wani makami da za a harbo shine ku yi sulke irin rigar nan ta yaki rigar sarka wanda yan an tare da takobi ko an jefe ta da mashi ko kibiya ba za ta same ka ba wa annan ma ku sana'ata labusin lakum lijuhutunakum من بعثكم فهل انتم شاكرون wannan duk da yake Allah zai wuta dai ya hula kwano kuma ai duk waɗannan sarabi da kuke kun ba ta kuke Allah ne ya bada kukulwar da za ka yi tunanin yin wannan ta Allah ce ka zalika yutimmu ni'matahu alaikum kamar haka ne ubangiji yake cika ni'imarsa a gare ku ko mutane la'allakum tuslimuna ko ka musulunta ko ka mika wuya ko yarda da ku kadaita a wasu kira'a ta Abdullahi dan Abbas yace la'allakum taslamuna dan ku samu damar kukuta daga zafin ranar ku samu damar kukuta daga ruwan sama ku samu damar kukuta daga harbin mafi ko kibiya dan haka yi muku abin da ya ambata baya taslamuna ma'ana ku samu damar kukuta daga wannan taslamuna ku samu damar shiga musulunci wasu kira'a ta Abdullahi dan Abbas wato kira'a ta wanda kitabda wannan ita ce tabbatacciyar kira'a sai da kowace tana taimakawa wajen tafsiri tafsirin daidai ne abin da ta fa'idin ta fuskar tafsiri amma ba za a karanta Qur'ani da ita ba تسلي فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرين فإن تولوا إن متى سكزي بايا ضد أبن كأسر مسو na dangogin ni'ima da Allah ya yi musu wanda sun ji sun yarda sun san daga Allah ne amma duk da haka suka ƙi imani fa inna ma alayka al-balagh al-mubin sani dai kadai abin da ke kanka shine isarwa da bayyaniya ya'rifuna ni'mat Allah su kafirai gaba ɗaya sun san ni'imar Allah sun san duk abin nan da Allah ne yayi shi dan wala in ta'altahum man khalaqa samawati wal ardi la yaquluna Allah wannan ya nuna cikin Qur'ani in za ka tambaye su waye wannan za su ce Allah ثم ينكرون هذا منكم وزيتي إنكار wannan. وجحدوا بها كنا واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا جرما كي وجعلوا في اهل في ايمان ان ذلك واكثرهم الكافرون ما في يوم كما تكافر كيواني kun shi ne suka ce aksar a nan wurin jima'a na kun na na kun dukkanin su wato suna kafar cewa ne mai Allah ne waɗanda suka ce aksar wum wato don a fitar da ƴaƴansu kamar yara ƙanana wanda suka balaga ba su ba a jingina musu kafirci sai bayan sun balaga da haka da manyan ake za ka ce aksaruhum alkafiruna kenan dan da yara su a bari sai sun manyanta an ga sun zabi kafirci to su ma sun dauki rigar sun sa kenan sai a jingina musu ita ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن الذين كفروا ولا هم يستعتبون ويوم نبعث ranan da za mu tashi mutane ranan da za mu tayar min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma za mu tayar da shahidan mai musu shaida to mai musu shaidan nan shine wa wadan suka ce littafin su inna nanu bihi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin suka ce littafin su kenan wannan shine mai shaida din waɗansu suka ce a'a mai shaida shine annabinsu فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله an gane ku? Ku da ka shahid shi ne annabin ranar da za a tashi kowace al'umma tare da mai mata shaida shi ne annabinta. In ka isar musu ya ce eh, shin ya isar muku idan masu imani ne su ce eh ya isar in kafare ne su ce ma ja ana min basirin wala nazir ba wani mai gargadi da yazo mana sai Allah ya cewa annabin tare da cewa ya sani wane ne mai shaidar ka cewa ka isar musu sai ce muhammadin wa ummatu amma muhammad da al'ummatu su ne sai da ta ce wa ma'isar shi ne allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida dan mu zama shaida ta yaya za mu yi shaida za mu san lalle annabi nuhu ya zo inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an yatiyahum azabun alim qala ya qaumi إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أرض أتجوز duk wannan za mu shaida ta tabbas dan Allah ya labarta mana labarin Allah ko tabbas ne wa man asraka min Allah qila wa man asraka min Allah haditha wa ya Allah gaskiyar labari ko gaskiyar da su to sai mu zama mu ne shaidar wannan annabi cewa ya isa sai a danki mutanen sa da azaba inna la yu'zanu lil ladina kafaru bayan an riga an tayar da shaida to ba za a yi wani izini daga kafirai wai na cewa su yi magana a'a ba wanda zai saurare su wala yi wani lamun ba ya ta zuru ba za a ba su izini ba wallan tana su ce za su ba da hanzari wala hum yusta'tabun ba za a nemi su jawo hanzari ba dai in sun kawo ma ba da amfani wadanda suka ce a'a za a nemi su kawo hanzarin sai dai kawo su da ba da wani amfani in ma sun kawo su da haka da shi da babu duk da haka Allah ya kore su kenan sai abin da muka faɗa na daidai Allah ya damu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullah rahmatullah malam ya tambaya ta farko yake tambaya kan sallah yake shi ne ya damu suka raka a biyu in suka zauna za su tashi garin tashi sai su sai su dunkula hannu su tashi wannan akwai da ni kuma na tsakin istirari istira menene hukuncin sallah duk sun halatta yin waɗannan ababe guda biyu duk sun halatta cikin sallah duk wanda ya ya dace da sunna wato na farko shine al'ajmi lokacin da zaka tashi daga raka'a ta biyu ka dunkule hannunka haka ka tashi akan hannunka to wannan al'ajmi kenan sunna ne na annabi idan mutum bai ga sallar ta yi in yayi kuma yana da kallon yayi jalhatul istiraha haka idan mutum yayi yana da kallon yayi in bai ba kuma sallar ta yi
malam ya tambaya kan da wasu ya shine ya karanta hadisin wa man sama sabu amma a karshe sai ya ce a cikin masallaci to waɗanda suke wajen masallaci kuma wannan ni'ima da fadala na sauƙin mala'iku za ta tafi su kwarai da gaske fadin masallaci an faɗe su ne don galibi inda mutane ke taruwa su yi karatun qur'ani ko su fahimce shi shine masallaci amma wannan baya nufin banda sauran wurare in mutane suka yi karatun qur'ani a wani wuri daban wannan falla ta mala'iku za su kewaye su za su tabbata gurgurdan kyakkyawan niyyar su dai inna mal'amalu bin niyyat
malam ya tambaya kan da yake cewa akwai hadisin da yake cewa yahuda sun rabu gida saba'in da uku saba'in da ɗaya nasara saba'in da biyu musulmai kuma za su rabu saba'in da uku menene ingancin wannan hadisi hadisi ne ingantacce wannan hadisi ne ingantacce ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam
نعم malam mai tambaya ta gaba kuma yake cewa hadisin nuzul yake cewa Allah madaukakin sarki zai sauka to ya ji wani bayani aka ce shi yake cikin karatun sa ya gane cewa mala'ika ne Allah madaukakin sarki zai wasu da sauka haka ne abin kuskure ne kace mala'ika ne zai sauka ubangiji ya ba da labarin zai sauka wannan saukar dole ka yi imani da ita imanin da za ka yi da ita ba tare da kaifiya ba don idan ka ce zai sauka irin saukar ka ko irin saukar wane to ka kamanta Allah da wani sai dai ka da Allah zai sauka in mutum ya tambaye ka yaya yanayin saukar yake ka ce Allahu a'lam Allah ya ba da labarin sauka amma bai yi bayanin yanayin saukar da zai kasance ba sai yi imani da abin da ya faɗa abin da ya ce bai ce mana komai ba to ba za mu furta bakin mu akai ba dan Allah ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmin kar ka furta baki cikin abin da baka da ilimi akai wannan duk siffar da Allah tabbatar wa kanka wajibi ne mutum ya imani da ita da zaran mutum ya yi tawili ya ce ba saukar Allah yake nufi ba saukar mala'ika yanzu a nan da awa guda biyu yayi na farko ya rufe zahirin hadisi na biyu ya kaddara wani abu daban shine mala'ika wanda kuma babu shi cikin hadisi to wajen rushewar da me ya dogara sannan kuma wajen kaddarawar da bai kuma ya dogara to wannan shine sabon aiki da ke jiran dukkan mai tawilin siffofin Allah ta'ala rufin asirin ka da abin da Allah ya jingina ma kanka na siffa kai imani da shi in an tambaye ka yaya abin yake sai ka ce karka tambaye ni game da kaifiya kaifiya Allah ya biya kanka sani an gane ko yanzu idan ka ce a idan ka ce Allah ya sauka na kamanta shi da dan adam to to kaga kenan ba za ka ce Allah yana ji yana gani ba dan in ka ce yana ji yana gani nan ma ka kamanta shi da dan adam dan dan adam yana ji yana gani dan Allah ya riga ya bayani da kansa inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira mun san ya shi ne ji da gani kuma Allah ya ce innahu huwa sami'ul basir shi ne ji ne mai gani ne kuma ya ce dan adam mai ji ne mai gani idan ka ce cewa Allah na ji da gani kenan ba zan ce haka wajen yayi kamar dan adam sai ka rushe dukkan sufofin Allah kenan duk mai shiga kansa cikin tawili yana zaɗa cikin ramin da ba zai iya fita bane ba dole nan ya yadda Allah na ji da gani amma jin da ganinsa daban da ji da gani din dan adam sai in ce to haka ne Allah na sauka saukarsa kuma daban da dan adam kenan duk abin da ka faɗa na ansa a can shi za a ce maka a can abin da kai iradin sa na islami a nan shi za a ce maka a can yanzu in banda abin nan yanzu idan ka ce a ba zan ce Allah na ji ba ba zan ce yana gani ba dan dan adam yana ji yana gani ba zan ce Allah na sauka ba dan dan adam na sauka idan ya ce haka na kamanta Allah da dan adam sai yake nan zaka kore Allah na babu dan da zaka tabbatar wa Allah zati da kenan idan ko kace Allah na da zati to dan adam ba da zati dan adam na da zati rago na da zati dabbobi suna da zati sai ka ce ai na tabbatar ma Allah zati ne ba tare da kamanceceniya da zatin bani adam ko sauran ababen halitta ba sai in ce to haka ne ma na tabbatar masa da siffofi ba tare da kamanceceniya da siffofin bani adam ko na sauran makalukat ba ba shi kenan ba amma da zaran mutum ya ce a'a duk abin da ya kamata dan adam zai rushe shi to sai rushewa Allah komai kenan wannan katon jahilci ne da waɗanda suke da sunan malanta mutum ya zai rushe Allah abin da ya tabbatar na kansa duk abin da Allah ya ɗauko manzon sa wajibi ne kai imani an gane ko da zaran ka ce za ka yi wani kwana kwana sai ka faɗa cikin ramin halakar da ba za ka iya fita ba
malam tambaya ta gaba yake cewa ya ya halatta a yi hadisi wasu ya zo suna da suna cewa ya inganta ya halatta a yi aiki da hadisi da ifi a cikin wasu ababe wanda ba su saba da ita ba gaskiya ne wannan magana ba gaskiya bane ba fada'il al-amal suke cewa aiki da hadisi da ifi ba gaskiya bane ba saboda su malaman da suka ce a aiki da hadisi da ifi ba aka sai kawo talakan bila kai ba sun kawo sharuɗa suka ce na farko in za ka yi aiki da shi karka yi itikadin daga annabi yake to me riba da za ka samu na biyu an yandar da ta ta hukumin am ya kasance karkashin hukunci am zai iya shiga karkashin fadin wata aya ko karkashin fadin wani hadisi ingantacce to anan gurin sai zan ce hujja shine wannan ayar kenan ko wancan hadisi ingantacce ba amin da yake na uku suka ce Allah ya tantaka akuhu raunin sai zan to bai tsanni ba kenan idan ka da kuri da zafi dukkan su ba wanda da aiki da shi har akwai sharadi na hudu amma wannan sharuɗa shine malaman hadisin da kan suke cewa wanda suka yi rabbi suka ce wannan waɗannan shurut ne waɗanda suke suna nan nazariyan amma babu su tadbiqiyan za a iya faɗin su kawai amma ba a iya aiki da su to dan yanzu dan gaba kace zan yi aiki da hadisi da yake amma kar in ce daga annabi yake to me amfanin sa bai zama hadisi ma kenan wai kar ka kudurce daga annabi yake amma kuma ya aiki da shi hakika daukar ne kanka daga ni kenan ai mana alqahu fil yammi maktuban fa qala lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i wai mutum ne ya dauke ka sai daure hannayenka daga baya sai jefa ka cikin ruwa kafin ka fada yake karka jike zai yi karka yadda ka jike kafin ka fada wai ya fada maka haka bayan ya tafi ka to ba zai yi ba da haka hadisi da izi ba a aiki da shi ka iya samu cikin maganganun imamu Ahmad bin Hanbal ko wani cikin malaman salaf sun ce ana iya aiki da hadisi da izi to wannan istilahin su daban da istilahin bisa akirina a da can malaman hadisin farko hadisi nau'i biyu ne a wurin su hadisi da'ihi da hadisi sahihi ba nau'i uku ba hadisi sahihi hadisi da'ihi to sai su ce hadisi sahihi wanda ya cika sharuɗan nan guda biyar sanannu an gane ko to hadisi kuma da'ihi sai ce duk wanda ba sahihi ba su a yarensu a dakan ko da alhadisul hasan a yau da ifi ne a wurin su to don haka in sun ce ana iya aiki da hadisi sahihi suna nufin alhadisul hasan kenan ba wai da ifi a islahu mutaakhirin ba da ifi a islahu mutakaddimin wanda shine alhadisul hasan wannan kasa hadisi zuwa gida uku daga karfe ne aka kawo shi shine har imamu suyuti ke cewa wal aktharuna qattamu hadhihi sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan da yawa daga cikin malaman hadisi da karshe yanzu sun kasa hadisi gida uku sahihi da'ifi hasan to da aka zo wannan kasan sai aka gano da sahihi da hasan su ne hujja da'ifi ba hujja bane ba a kasan da kuwa sahihi daban da'ifi da hasan kuma suna tare daban to sai malamai su ce ka iya aiki da sahihi suna nufin nan bangaren kuma ka iya aiki da da'ifi suna nufin kasan farko nan wato alhadith hasan da aka ikhtilaf ne lafzi sabanin lafaziyan ya kamata mutum ya karanta misalai da hadisi ne bai sai ya kinin mun malamai kan wannan
malam ya tambaya ta gaba ta tawaye ne ne hikimar Allah madaukakin sarki wajen ta mumin ya halitta ko wajen mun ya halitta da sai kawo da jam'i mu
domin kafir wajen malami ba mai kafir zai ji an ta
na mai tambaya ta gaba ta tashi ne haɗe dubu goma a banki bayan ya fi duk shekaru ya koma zai ɗauka an ƙara masa riba a kai yake cewa in ya karɓa ina zai sanya
sai ya yake mutum masalih al'amma in ka karɓi riba a banki abinda za ka yi aikin jama'a kar ka yi sadaka kar ka yi kyauta kar ka sa jikinka kar ka yi tawazu kar ka ciyar da iyalinka sai dai ka zo ka gyara wa mutane kwatan unguwar da ya dame su da wari shara ta dame su da wari wani rami sai ka zo ka samo kasa ka ciki wannan abin da za ka yi kenan
na malam ya tambaya ta gaba ta cewa yana sa an ba shi takaitaccen tarihin imamul bukhari
sai Allah ya kai mu gobe assalamu alaikum warahmatullahi ya ja hankalin ɗan adam ya gaya mana cewa ga waɗansu abubuwa wanda annabi alaihi salam ya ambace su mafatihul gaibi wanda Allah ne kawai ya san su to